السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka kada mu manta yau muna ashirin ga ramadana ne hijira shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in biyu. daren da ke gaba gare mu insha Allah shine daren ashirin da ɗaya. so yana cikin dararen da ake kyautata tsammanin mai iya yiwa su zama dare na lailatul qadr Allah ta'ala ya babu ikon dacewa ibadunmu a wannan wata mai albarka Allah ya amsa addu'o'in da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi jarrabawa da muke ciki a ƙasar mu Najeriya ta bangarori da dama wanda ya shafi tattalin arziki tsaro da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu arziki wanda yake mai albarka dukkan wasu waɗanda suke ta da kayar baya Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba masu shiryuwa bane Allah ta'ala ya takaita fitinar a kansu ya kare kuma sauran bayi daga gare ta muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake tunkuɗe wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuɗe shi daga Najeriya muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na alhayyu alqayyum ya amsa mana waɗannan addu'o'i muna ƙara roƙonsa da sunansa na alhayyu alqayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin muna ƙara roƙonsa da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya amsa mana dadi da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kan ƴaƴanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mu da dukkan alherin duniya da lahira yau da ikon Allah za mu tashi a ashirin ga watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu mun kammala goma na marmari mun kammala dab da kammala goma na wuyago muna dab da kuma goma na dokin sallah watakila kun manta da wannan waka goma na marmari goma na wuya goma na dokin da ne muna yin ta to yanzu mun gama goma na marmari insha Allah muna dab da kammala goma na wuya sannan kuma za mu shiga goma na dokin sallah to Allah ta'ala ya sa a yi sallah a cikin albarka da alheri muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon cin kaji ba tare da an samu matsalan bacin ciki ba saboda daman karamar sallah sallar kaji ne ga wanda Allah ya bashi wanda bai da hali muna roƙon Allah ta'ala gabanin lokacin Allah ya buɗa masa ya samu kazar da zai yanka a sallah wanda kuma suke da hali da Allah kuma kar a manta da wanda ba su da hali idan ka je sayan kajin ka bincika ka tambayi uwar gida ko iyali da Allah wani akwai alaman ya saya a'a suna cikin jarrabawa in ka sayi uku a gidanka da Allah sai ka saya mar ɗaya ko biyu mu yi ƙoƙarin makin wannan sacrifice duk abin da ka saya na sallah za ka samu aƙalla mutum ɗaya da yake da bukata ka saya mar kwatankwace ko iya gwargwadon bukatar gidansa in muka yi wannan insha Allah ta'ala za mu samu mutane da dama farin ciki a kwanakin sallah kuma yana cikin mafi girman ibada shigarwa mumini da farin ciki ka gaya masa wani abin da zai ji daɗi a rayuwarsa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wanye lafiya in akwai tambayoyi sai mu fara da su go bismillah wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shi taimaki malam tare da alaramma ya jikan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce malam menene fassarar wannan addu'an da kake fara yi kafin ka fara tafsiri kuma nakan ji da yawa daga cikin malamai su ma suna yin ta kafin su fara wato ina ji addu'ar da ake cewa al-khutbatul haja kenan ita ba addu'a bane khutba ce sunanta al-khutbatul haja shine innal hamdalillah nahmaduhu da kuma ayoyi guda hudu a cikin surori guda uku wannan asalinta ta zo a cikin hadisi cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawan karanta ta a lokacin da yake addu'o'insa a lokacin da yake hutuba ta sa'afuwar hadisin yana cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 1105 cewa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alkhutbata fil hajja annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da mu khutubar haja wato khutubar biyan bukata a cikin dukkan al'amura ita khutuba ce kamar yadda hadisin ya zo na Tirmidhi na 1105 ana karanta ta lokacin khutubar juma'a ana iya karanta lokacin khutubar idi ana iya fara lokacin karatun addini tafsiri ko ta'alim da ita sannan a ka'ida in za a daura aure ma da ita ake yi ita ce khutbatun nikah in an zo za a daura aure ana shawon a karanta wannan khutba din tana fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu zuwa karshe bayan an je wannan gaba sai a dauko aya ɗaya a cikin suratu ali imran ko يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آية نوى آية تدريد بيو آل مرانا سيكما أدوكو آية تبيو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wannan kan nima na sani suratul nisa aya ta farko bayan nan kuma sai ya ƙara ayoyi guda biyu a cikin suratul ahzab ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima waɗannan ayoyi biyu suna cikin suratul ahzab sai ya karanta su aya ta 70 da ta 71 sai ya karanta su so wannan idan ake cewa al-khutbatul hajja ana yin ta a khutubar juma'a a fara da ita khutubar idi lokacin tafsiri lokacin ta'alim lokacin daura aure duka ya tabbata cewa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yakan fara da ita idan mutum bai yi ta bai wata bai yi laifi ba ba za a ce ya saba wa Allah ba amma sai dai ya rasa ladan aiki da ita so shi sa yana da muhimmanci mu rika aiki da ita wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya rubuta littafi ya kawo dukkan hanyoyin hadisin da sunansa al-khutbatul haja shine littafin yayi magana akan hanyoyin isnadin da ingancin su da wuraren da aka samu fiyayyen halitta yana aiki da shi da wanda suka yi koyi da shi yan baya da makamantansu wannan ya zan ka ɗauki dukkan takardun Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah kashi 99 cikin 100 zaka ga an fara da khutbatul haja kuma saboda mu samu albarkan abin da fiyayyen halitta yayin shi yasa muka dage muke yi saboda akan koyi da shi ne Allah zai tambaye mu so muna sha'awar mu dace da cewa Allah ta'ala ya ce Isa kayi koyi da fiyayyen halitta a bangare kaza an baka lada kaza Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam alaikum assalamu Allah ya karbi ibadunmu amin ya hayu ya kayo Allah ya gafarta wa iyayen malam amin ya hayu ya kayo malam mijina ne ya rasu nake so a faɗa min abin da yake kaina na shari'a a yayin takaba kuma malam a yi wa mijin nawa addu'a da mahaifiyata da ‘yan uwana musulmi sannan Allah ya saka muku da mafificin alkhairi na gode to muna miki ta'aziyya na rasuwar mijinki kamar yadda fiyayyen halitta ya karantar da mu ake ta'aziyya da cewa inna lillahi ma akhaf wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum na Allah ne abun da ya bayar na Allah ne abun da ya dauka sannan kowanne a cikin mu a wurin Allah yana da ajali Allah ya girmama ladanku ya kyautata aziyyarku ya kuma gafarta wa mai gidanki da ya rasu wanda ita ce ta'aziyyar mu zuwa gare ki baiwar Allah na biyu al'amarin taqaba abin da ke kanki idan ba ki da juna biyu wanda shine mafiya yawan mata suke taqaba shine wata hudu da kwana goma kamar yadda Allah ya ce walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan ban a cikin bakar aya ta 234 to kaga anan Allah ya bayyana waɗanda yuta wa faunin ake barin su bayan mazan sun rasu suna zama ne wata hudu da kwana nawa da kwana goma so da haka abin da ke kanki kenan idan kuma aka wayi gari ya zama kina da juna biyu sai ki koma cikin suratul talaq ga aya ta uku ga ta hudu da sun yi bayani akai misali wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yab'ana hamlahunna so sai ki dauko wannan kina da ciki in kika haihu kin kammala ta gaba sannan ladubban yin taƙaba kuma na rasuwar miji akwai hadisai da dama amma mashhurin hadisi da yake da hanyoyi da yawa akwai hadisi na muslim rahmatullahi alaihi riwaya na ummu atiyya radiyallahu anha hadisi na 2739 a cikin sahihu muslim da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da mata yadda ake yin taƙaba daga cike gaya musu babu sanya kaya mai launi kala daban-daban wato ado ba a so ana so ki sanya kaya da yake kala ɗaya ko fari ko abin da ya kama da wannan in ma yana da wani kala to kada ya zama kayan ado ne na biyu ba a so ki sanya turare sai dai idan lokacin da yake kusa da tsarkinki ne kuma akwai hamamin da ba kya sha'awan wani ya ji to anan ana iya yi saboda larura na uku ba a so ki canja gidan da mijinki ya rasu ya bar ki sai dai akwai matsala in miji ya rasu a gida ya bar ki ana ake so ki ta gaba sai dai akwai damuwa ko gidan ya lalace ko ba wani namiji da zai tsaya a kai ki ko akwai matsalar tsaro ko ba mai kula da ke ko kuma babu abinci to in akwai larura za ki koma wajen yan uwanki amma in dai wurin da ya rasu ya bar ki ba matsala to anan ake so ki ta gaba ki kammala sannan na hudu ba a bukatan yawan hira ana so a shagalta ne da yi wa Allah ta'ala biyayya da yin istighfari da komawa zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala kuma ba a fita a gida sai da tsananin bukata duk wani abun da wani zai iya miki a waje to ba a bukata ki je waje ki har sai an waye gari wani abu ne da dole sai da kanki kaman ganin likita wanda wani ba zai je ga likita on your behalf ba kina so a je a auna ki to anan kina iya zuwa ke da kanki waɗannan sune irin ladubba da aka kawo a cikin wannan hadisi da kuma sauran hanyoyin hadisi din ga wacce mijinta ya rasu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa ya yafe masa idan kina da bukatan aure nan gaba Allah ta'ala ya hada ki da salihin miji idan ba ki da bukatar aure muna roƙon Allah ta'ala ya hada ki da mijinki a gidan aljanna ta firdausi a sake yin wata sabuwar rayuwa wanda babu ƙarshe gare ta Allah ta'ala ya samu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na ashirin a watan Ramadana hijira shekara ta 1442 kamar yadda na faɗa muna cikin suratu Ali Imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama daga Fatiha sai Bakara sai Ali Imrana jiya da ikon Allah mun je ƙarshen aya amma mun yi ɗan ƙaramin kwanan jeji saboda ayar da muka tsaya a kanta da ta gaba da ita a haɗa suke idan zan tuna a ran ma yau za mu tashi kan aya ta goma sha biyar ne in kuma na kuskure sai ka tashi inda za mu fara
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
Allah ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu a unabbi'ukum shin zan ba ku labari bi khairin min zalikum da mafi alheri fiye da waɗancan lilladina taqaw ga waɗanda suka yi taqawa Allah ta'ala ya sa ni da ku a ciki inda rabbihim a wurin mahalicin su Allah jannatun suna da aljanna kala kala tajri min tahtiha al-anhar wanda karkashin aljanna din ƙoraba ke gudana kala-kala khalidina fiha za su dawwama a ciki wa azwajun suna da mata ko abokanan zama mutahharatun wanda suke tsarkakakku wa ridwanun minallah kuma akwai yadda daga wurin Allah gare su wanda wannan yadda daga wurin Allah ma yafi aljanna din wallahu shi Allah basirun mai gani ne bil ibadi ga bayinsa wannan aya ta goma sha biyar na da alaƙa da aya ta goma sha hudu da muka yi darasi jiya a kanta ita ce zuyida linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'u al hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab a wannan aya ta goma sha hudu Allah ta'ala ya bayyana mana abin da aka kawata wa mutane son sha'awa na mata da ‘ya'ya maza mafiya yawa sun fi son maza ba mata ba da son tara zinare da azurfa da kuma mai da dawakai wal'an'am wal'ar abubuwa guda nawa aƙalla dai abu guda takwas ne aka kira a tsayin nan zuyin guda bakwai zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i ɗaya mata walbanin ku irga tare da ni والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث su ne guda bakwai da Allah ya kira ababen da aka zayyana wa mutane da kuma ƙaunarsu da sansu mai imani ya neme su ta hanya mai kyau ya more su ta hanya mai kyau mara imani ya neme su ta mummunar hanya kuma ya sarrafa su ta mummunar hanya Allah ta'ala ya kare mu daga wannan to waɗannan su ne duniya ababe guda takwas ɗin nan da aka bakwai ɗin nan da aka kira da kuma irin na zamani da ya zo yanzu an ce doki to sai ka haɗa da keke da mota da mashin da jirgin sama in an ce zinare da azurfa sai ka haɗa da dukkan nau'in kuɗin duniya to waɗannan su ake cewa duniya Allah ta'ala ya ce kulka ce musu wannan umarni ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a unabbi'ukum a unabbi'ukum da tambaya aka fara shin na ba ku labari kalmar a din nan lil istifham ne a unabbi'ukum kuna son ba ku labari Allah ta'ala yakan fara magana Qur'ani ga masu imani ya ce kuna son ba ku labari saboda tanbihul mukhatab dan a tuna a ja hankalin abokin zance misalin ta shine kamar da yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim cikin suratu safi aya ta goma kaga misali irin wannan ne shin ku masu imani kuna son in nuna muku wani kasuwanci da zai tsayar da ku daga azaba mai radadi to tambaya ake amma don a ja hankalinka ne ka nutsu saboda abin da aka tambaye ka kace kana so ka ji aka gaya maka ya fi shiga jikinka ko da sarkin garinku ya kalle ka ya ce zo kana so in baka labarin abin da idan kai a garin nan zaka yi nasara cikin sauki zaka ce ranka ya dade mai martaba ina so ranku ya dade zaka bada haka to wannan kuma sarkin sarakuna ne fada Allah subhanahu wataala qul a unabbiukum shin kuna so in baku labari kalmar unabbiu daga kalman annaba'u ne annaba'u kuma shine al-khabarul azim kamar da Allah ya ce amma ya ta sa'alun anin naba il'abim cikin suratun naba aya ta farko da ta biyu to an ce annaba shi ne alhabarul azim labari mai girma kuma alhamun mai muhimmanci duk labarin da bai da muhimmanci ba a ce masa annaba'u sai a ce masa kawai alhabar amma kaji an ce annaba to girmansa da muhimmancinsa ya kai iyaka to a nan tun da Allah ya ce hal'una bi'ukum sai mu gane muhimmancin labarin babba ne shi yasa Allah ya ce kuna bi'ukum bai ce a ukhbirukum ba bai ce kul a ukhbirukum ba shi yasa kuma aka ciro daga nan aka cire sunan annabi daga annaba'u ne saboda annabi ya zo da babban labari muhimmi sakon annaba babba ne shi aka ce annabi ba a ce al-mukhbir ba in ka ce al-mukhbir shi ma mai bada labari ne amma mai yiwa labarin ma tatsuniya ne amma duk da kan ce annabi to labarin babba ne kuma muhimmi ne menene muhimmancinsa karɓar labarin tsira ne yadda labarin halaka ne mafhum sai don haka kul a unabbi'ukum shin ba zan ba ku labari ba mu ake gayawa mu wa kenan waɗanda muka ce mun yi imani da Allah bi khairin da mafi alheri min zalikun fiye da waɗancan ababe guda bakwai da aka gaya muku حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث بذا مغيا muku wanda yafi su ba akwai abin da yafi su alheri Allah ta'ala yace lil ladina taqaw ga wanda suka yi taqawa taqawa an taf'al ta'atalla ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatalla ala nurin min Allah takhafu iqaballah babu wata kalma a Qur'ani da Allah ta'ala ya gwama dukkan alherin duniya da lahira a jikinta kamar kalimatun takawa duk ƙur'ani in kabi babu wata kalma guda ɗaya da za ka gani da in mutum ya yi riko da ita dukkan alherin duniya da lahira zai samu ba kamar kalimatun takawa shi sa Allah ya ce lillazi na takaw ga wanda suka yi takawa inda rabbihim jannatin inda rabbihim jannatun a wurin mahalicinsu akwai aljanna kala kala wannan indan ana kiranta sunanta a larabci indiya musharrifa wahiya musharrafa aiban wato an ce indiya tana nufin falala ne yanzu misali mai martaba sarki ya ce ka je kaza in ka dawo a wuri na akwai kyauta ta musamman gare ka sai ka zo ka same ni ai kyauta da mai martaba sarki ya ce zai baka ai zai sa ka rika shauki da ya ce a wuri na to a wurin nan indiya ne a wurin sarkin to shi fa anan Allah bai ce wai zan ba mala'iku su baka ba sai ce inda rabbihim a wuri na kyautar su take mun fahimci girma magana shine inda rabbihim a wurin Allah ta'ala take su suwa kenan masu takawa shi yasa malamai suka ce kyautan da Allah zai musu shine saqaful arshi suna da mataki wajen zama karkashin al'arshi
innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir wannan misali na arama ya dace zai zama cikin suratul qamar aya ta 54 da 55 kuma shine karshen sura Allah ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu takawa a lahira suna cikin aljanna ne da kuma korama kala-kala sai ce me fi maq'adi sidiqin a wurin zama na gaskiya shine wurin wa wurin Allah ya ce inda malikin muƙutadir ai kai kasan maganar babba ce fi matsa'adi shidikin kuma inda malikin muƙutadir waje ne da babu cuwa-cuwa gaskiya ne kuma a wurin sarkin sarakuna Allah mai iko in ya ce a yi dole a yi abinda ba hashi ke wai dole gyaɗa ta yi mai in taƙi ta sha matsa shi ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace inda rabbihim shine indiya din kaga innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin kuma sai yace muqtadir to wannan shine indiya so haka lilladina taqaw inda rabbihim a wurin mahalicin su Allah suna da mai jannatun asalin kalmar jannatun da larabci shine albustanul kabir almusmir lambu mai girma mai 'ya'yan itatuwa amma kuma sai zama shine sunan aljanna kuma aka ce jannatun sai aka kawo shi a jam'i ba a kawo shi singular kwaya ɗaya mufrad ba sai aka ce jannatun a matsayin jam'u muannathis salim so daka in aka ce abu jam'u muannathis salim ne aka kawo to mafi kankanta ya kai uku zuwa hudu biyar shida ko nawa zai zama don a larabci kwaya ɗaya sunansa mufrad singular biyu a larabci ba jam'i ba ne sunansa musanna duwal don haka a wajen balarabe biyu ba jam'i ba ne daga uku jam'i ke farawa amma a hausance da a turance biyu jam'i ne amma a larabce biyu ba jam'i ba ne mafu sai don haka a larabci daga uku jam'i ke farawa to tun da aka ce jannatun malamai suka ce to adadin aljannar da allah zai bayar ya kai daga uku zuwa sama so da ka sai mu duba a ƙur'ani a rama za ka nemo ayoyin da za su taimaka mana mu fahimci sun kai nawa
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ya taka da alkhairi a cikin suratul rahman aya ta 46 da 47 da 48 da 49 har ma ka matsa gaba duk maganan ake yi muhallu shahid a waɗannan ayoyi da ka za mu iya gane adadin aljanna waliman khafa maqama rabbih jannatan ga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Allah yana da aljanna guda biyu jannatan fabi ayi ala'i rabbi kuma tukadiba sai ce zawata afnan gaba kuma sai ce wa min dunihima koma biyun koma bayan aljannan nan na aya na 46 nan akwai kuma wasu aljanna guda biyu wa min dunihima koma bayan biyun farko akwai ƙarin guda biyu mafhum daga aya ta arba'in da shida har ma ka ji aya ta sittin da biyu wa min dunihima jannatan to kaga ka samu waliman khafa maqama rabbih jannatan arba'in da shida sai ka koma wa min dunihima jannatan a aya ta sittin da biyu in ka hada ga biyu can ga biyu nan ya baka nawa ya baka hudu kuma akwai hadisi a muslim da yake cewa innahuma jannatani min fiddatin wa jannatani min zahabin jannatani min zahabin wa jannatani min fiddatin hadisin iya nan na 448 cewa ana ba wa mutum aljanna biyu na zinare aljanna biyu kuma na azurfa ya zama guda nawa guda hudu so da haka gidanka aljanna ba ɗaya ba ne kuma ka sa abin mamaki talakan aljanna manzon Allah yake cewa za a bashi kaman duniya goma ne dukkan abin da ke duniya ninkinsa goma to shine talakan aljanna shine asalin fakiri miskini dan alaro iya ku ba a ba ku mu samu in akwai shi to wannan a aljanna shine mai kaman duniya goma ba fa kaman Abuja goma ba ba fa kaman Najeriya goma ba ba fa kaman Saudi Arabia ko Dubai goma ba a'a duniyar gaba ɗayanta kaman goma to shine talakan talakawan aljanna to da Allah akwai asarar da ta kai mutum ya zo gidan wahala duniya kuma ya barar da lahirar akwai wata asarar da ta kai wannan mutum ya zo nan ya shantake ya sha wahala sauro ya cije shi ya sha ruwan kwata kuma ya je lahira ya shiga wuta ta ba ai asara ta tabbata to shi yasa a ka'ida duk mutum mai dabara shine ba zai taba yadda yayi asarar lahira dalilin duniya ba ko me zai faru ba za ka yadda ka yi sacrificing lahira ka dan duniya ba shi yasa ko me a duniya sai ka auna shi kaga shin wannan zai taba lahira ya kawo matsala eh to hakura ba zai kawo matsala wa lahira ba eto bismillah shine rayuwar da zaka huta a cikin ta kuma ita rayuwar duniya yar takaitacciya ce musamman yanzu da ake mautul fujua yanzu zaka rabu da mutum sai a ce wallahi babu shi kuma ya tafi da gaske ne wani abu sai kai mamakin jiya fa mun text message jiyan nan fa mun yi kaza a'a mun hadu a wurin karatu a'a mun yi kaza kuma ya tafi ba kuma fa dawowa kuma duk wanda suka da babu wanda ya da har yanzu cikin wanda suka dafin nan a cikin wanda suka tafi akwai masu kudi akwai masu mulki akwai mahaddata ƙur'ani sai an gyara wannan abu mai a daina zama kusa da wurin ina gani a daina zama kusa da wurin Allah ta'ala ya samu wanye lafiya don haka inda rabbihim a wurin mahalicinsu jannatin akwai aljanna tajiri tana gudana min ta hace ƙarƙashin aljanna ɗin mai al'anhar ƙorama mufuradinsa sai a ce nahar naharun amma anan sai aka ce al'anhar shi kuma jam'u taksir ne ƙorama kala-kala aljanna mun samu kala nawa hudu ƙoraman ma ba za su gaza guda hudu ba
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن Mm.
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه Mm.
وأنهار من خمر لذة للشاربين Mm.
وأنهار من عسل مصفى Mm.
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم Mm.
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
wannan zai zama cikin suratul qital ko kuma suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 15 a wannan aya za mu fahimci aljanna din tana da korama akalla akwai guda hudu a cikin wannan aya Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaquna kwatankwacin aljannar da aka yi alkawari ga masu takawa kaga an ƙara dawowa lilladina takawa din. wacce aka yi wa masu takawa alkawari fiha anharun min ma'in ghairi asif a ciki akwai wani korama na ruwa amma ba fa irin ruwan duniya ba kawai alaƙar ruwan aljanna da na duniya shine sunan amma bayan nan ba su haɗa hanya ba ruwan aljanna ruwa ne na musamman na wani asalin shine ruwan vip kenan shine na aljanna Allah ta'ala ka shayar da mu kuma a cikinsa ga ruwan alkausara nan wanda yake shi darajarsa ma ta daban ne duk wanda ya kurba sau ɗaya har abada ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada shine ruwan alkausa shine fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai kuma ƙorama na nono wanda kwata-kwata ɗanɗanansa bai canja ba ba kuma irin nonon sa da ka saba sha a nan ba shi wannan nonon aljanna ne ba nonon saniya ba nonon aljanna kaga kenan dangin mu fulani sun dace da suke shan nono tunda a cikin aljanna ma akwai nono mafhum tayyib shi yasa in kaga mutum a duniya ya damu da nono to ka girmama shi saboda sunna ta tabbatar duk duniya babu abincin da ya kai nono مفهوم وأنهار من خمر لذة للشاربين akwai wani korama kuma na giya ba irin giyar duniya mai bugarwa ba giyar aljanna ka fahimta ko giyar aljanna Allah ya ji kankana rawi na Kano tijjari kana rawi yace in yaje aljanna wallahi dan giya zai zaba kai ka ga jinsa ba za ka sha ba in Allah ya kai mu ka duba ta ina muke muka gani mu sha ruwan mu more mu sha nonon mu more mu sha me amma in kana so ka sha giyar aljanna kar ka sha ta duniya wanda ya sha giyar duniya an ana haramta masa giyar aljanna kuma alhamdulillah ba mu taba shan giya a duniya ba amin so da ka za mu kaifa bakinmu gane rawi da ya ce ɗan giya bai zama Allah ya ji kansa ya gafarta masa kuma ni a wuri na daidai ya yi don Allah ne ya ce akwai ka aljanna in kai ba za ka sha ba shi kenan sai ka koma can la'arafi ka zauna wa anharun min asalin musaffa kuma akwai korama na zuma ba irin zuma duniya da ake zuwa a kawo maka a hada da shiga ba asali zumar aljanna shi yasa duk inda kai wa rayuwa kafa kafa ka shiga aljanna to a can ne ake ne ake kicare ne in ka ji an ce an kicare ne to sai an je can nan dole kai ta linzami a aka za halal ne a aka za haram ne kana hakura in ka je can a can za ka baje ayarka ka more yadda kake so saboda aljanna babu no babu haramun a aljanna in ka shiga komai halal ne ita aljanna babu wani abu na haramun a cikinta ba wani zaka ce ba abu zaka ce a'a kar kai a'a ko me kake so zaka yi su magidanta kuma a ce a aljanna babu cefane ba ba biyan school fees babu gidan biyan gidan haya babu gini babu kudin gyaran mota babu biyan tax duka aljanna babu shi magidanci zai fahimci wannan ko yaro kalami kuma ka ce akwai balan-balan a aljanna akwai shawarma akwai remote control akwai mobile phone za a bashi akwai ps duk waɗannan akwai ps 14 ko ko yaro ka gaya mar wannan shi zai fahimta shi yaro idan ka faɗi waɗannan shi ne zai gane aljanna akwai ni'ima amma ka ce ba ce bane a duniya yana ce bane yana biyan haya ne ke san kana wa yara wa'azi karka je kana musu magana aljanna ba ce bane ba kaza ba sa fahimta dattawa ne in ka samu magidanta in ka ce ba ce bane daga ce Allahu akbar sai ya da zama amma yaro a duniya ma yana yi ne wani bawan Allah je wa yara wa'azi yana ta musu wai ba ce bane ba kaza ba kaza duk ba su wai ta san da ya gama da wani yare daga hannu ya ce malam ya ce ya ce allana ana wasa da biri na kusa da shi ya ce ka ce e ya ce e ba ajin sai har gitse da murna shi ne ya ce in kuna son birin ma kowa za a ba shi biri to su ni'ima ta kai ni'ima saboda za a ba mutum biri ya yi wasa da shi to kaga yaro ka ce ana wasa da biri to ka gama masa ni'ima amma magidancin kace za a bashi biri biyu ai ko nishi mai ne shi kuma yaron kace ba a cefa ne to dama a duniya yana cefa ne ne ba abin da ya dace to zaka karkace mar ba a cefa ne ka gaya masa abin da shi ya shafa shi za a bashi a aljanna su kuma iyaye mata ka ce babu kishi babu kaza babu kaza babu girki babu wanke wanke babu kaza sai su fahimce ka saboda mai saboda hikimar ko su fadije ta kicin ya ishe su so duk wannan ke ce babu babu shara babu kaza babu kaza to in ka faɗi wannan mace sai ta ji ni'imar so ita aljanna komai kake so za a baka ba wani abin da za a toki aljanna Allah ta'ala ka ba mu Allah ta'ala ka ba mu Allah ta'ala ka sa muna da rabo a cikinta Allah ka sa muna da rabo a cikinta Allah ka ba mu aljanna ta firdausi don ita aka ce mu roƙa mu kololuwar muke roƙa Allah ka ba mu aljannan firdausi Allah ya sa in muka je mu rika tuna wannan karatun da muke a can. Kai aran ba da muka haɗu a nurdin nan lokacin da kake tafowa daga zariya motar ka ta samu matsala ka ce haka dai ba shi a duniya ana ba ita motar aljanna babu matsala kwata kwata ba shan mai ita oto ce ta hakika in kana so ka ganka a wani wuri ne ko in ka sawwara sai ka ji ka kaman tsuntsu sai ka ganka a wurin shi ke kawai sai ka ganka a wurin kai kaga daga cin araba babu shan mai sai haka yake sai saboda shan man mota yana zan yana ya musa shi Allah ta'ala ka babu khalidina fiha za a dawwama a ciki za su dawwama a ciki yana cikin abin da ke da dadi a aljanna shi da kin an shiga ba a fita babbar jarrabawar ni'imar duniya shi ne akwai karshen ta duk ni'imar duniya ko karabu da ita ko karasu ka tafi ka batta amma ita aljanna babu mutuwa a cikinta rayuwar aka shiga babu ƙarshe abinda ba suke cewa wai dindindin ko to ita dindindindindin ne sai ka ƙara saboda shi ba haushe dindindin a duniya ne amma ita wacce sai ka yi dindindindindin babu ƙarshe kuma babu tsufa ba haka za a ɗauke mu a lallankwashe a kai mu ba kowa sai an gyara halittarsa ya zama ya yi kyau an yi panel bitin ɗinsa ka yi kyau tukuna sai a kai ka kuma iyalin kamar haka za a mata in kana da wani mokaɗe ba ka ce an shiga aljanna babu shi za ka miƙe santa Allah ta'ala ka babu ni ji Allah ya jarabar da son aljanna wallahi wallahi daɗin ayar yasa na gagara wuce ta wa azwajin suna da azwaj kalmar azwaj jam'i ne na jam'i ne na zaujun a ka'idar larabci fusha standard arabic namiji zaujun ne mace zaujun ne malaman fara'id na raba gado ne suke cewa zaujun namiji zaujatun mace sai a yi jam'in mata a ce zaujat amma a larabcin ƙur'ani azwaj jam'in maza ne azwaj jam'in mata ne so a cikin aljanna suna da azwajin mutahara suna da abokanan zama mutahara waɗanda suke tsarkakakku an tsarkake su kalmar azwaj jam'u taksir ne so jam'u taksir yana halatta ya zama na'atu nasa ya iya zuwa da mufrad shi sai aka ce azwajin mutahara ba a ce mutahharat ba saboda jam'u tafsir ne nan na'atu wa mal'ut ne ina na'atun yake ba'a mutahhara shine na'atu azwaj kuma shine mal'ut saboda sifa wal mawsuf ne so sifa din mutahhara mawsufun bi hadhihi sifa shine azwaj suna da mata tsarkaka tsarkakakku tsarkin kala biyu ne abokanan zaman su maza na da mata tsarkakakku mata na da maza tsarkakakku akwai tsarki hissi in mace ce ba ta samun al'ada da mata ba ta jinin biki ba ta nifasi ba ta hayo in maza ne baya yawu ma ya zubar da shi ya bata wuri balle kaki ƙari da wannan kuma ba a zuwa ba haya babu bawali komai kaci jikin yake da biya saboda kama ji ba haya ka tafi idan za ka je banɗaki matsala ce so babu wannan komai ka ci kawai zai bi jiki ne akwai kuma tsarki ma'anawi tsarki ma'anawi shine bangare na biyu shine kuma babu kishi babu gaba ba kiyayya ba hasada tsakaninka da abokinka babu hikidu babu jilli babu hasada gaba ɗaya Allah zai cire tsakanin matanka aljanna babu kishi babu hasada babu hikidu kowace na son kowace haka za a zauna ana son juna yanzu duk me yake za a ci baya a duniya hasara na ciki da biyayya to aljanna babu ita duk sai an cire sai an wanke zukatanmu kowa an wanke babu koda 0.01% na hikidu ko hasara sai a kai mutum aljanna so in ka shiga ciki duk wanda ke ciki kana son sa ba wanda kuma zai koma gefe gulman wani ko ya ci nama wani aljanna shine tsarki ma'anawi wa ridwanun min Allah bayan duk waɗannan ni'imomin sannan kuma akwai yadda daga wurin Allah Allah ta'ala ya yadda da ɗan aljanna arama za ka iya nemo mana ko da aya ɗaya ko biyu da za su fasara mana وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن Hmm.
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر Hmm.
ذلك هو الفوز العظيم Hmm. wannan zai zama cikin wata sura suratul tauba aya ta nawa aya ta 72 aya ta 72 haka ne muhallu shahid wa ridwanun minallahi akbar duk ni'imar aljanna qur'ani yace yadda Allah yace na yadda da ku ya mafi aljanna idan aka shiga aljanna an gama Allah zai ce wa yan aljanna ku shiga ciki na yadda da ku ba zan ƙara kushi da ku ba ku rayu babu mutuwa a cikinta ku nemi abin da duk kuke bukata akwai shi ba ku a rasa komai ku yi rayuwa da babu mutuwa a cikinta to Allah ta'ala ya ce ya yadda da kai a cikin aljanna ya mafi aljannar daɗi kuma ya ce wa ridwanun minallahi akbar shi yasa ya ce akbar ya fi aljannar ma girma shi ne mafi girma to mutumin da Allah ya yarda da shi zai fita a ciki za a gan shi a rana to shi sa yardar Allah ta fi wannan waɗanda Allah ya yarda da su shi sa aljanna za su yi buri su yi buri ko me suke so sai a ba su shine lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau suna da aljanna da ƙari ƙarin Allah ta'ala zai zo musu su ganshi kuma yadda da su wannan zai zama cikin wata sura suratul yunus aya ta 26 to kaga wa ziyada lil ladina ahsanul husna wa ziyada to wa ridwanun min Allah akwai yadda daga wurin Allah ga 'yan aljanna kuma wannan yadda din tafi aljanna din mafhum tayyib wallahu Allah basirun mai gani ne bilibali ga bayansa duk abin da muka yi a duniya Allah yana gani kuma basar din nan iya rufin har da iliminsa duk abin da aka yi ba abin da ya fi karfin ilimin Allah bilibali ga dukkan bayi bayin nan na kware da na banza duk abin da muke Allah yana gani Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ka bamu aljannan firdausi Allah ka bamu aljannan firdausi Allah ka bamu aljannan firdausi Allah ka hada fuskokin mu da iyayen mu da malaman mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da kowa da kowa a cikin aljannan firdausi na'am
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
alladina su ne waɗanda ya na suke faɗa ba dare ba rana kullum a rayuwarsu rabbana ya mahalicinmu inna na lalle mu amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa qina ka kare mu daga azaban nar azabar wuta alladina su ne waɗanda suwa kenan masu shiga aljannan nan yaquluna suke cewa ba fa qalu kawai aka ce ba yaquluna suke fada har sai a ƙarshen rayuwarsu ne sai a ce qalu sun ce amma yanzu duk rayuwar shi yasa suke yaquluna suna cewa ya Allah su faɗa da baki su yi imani a zuciyarsu aikata a gabbai duk ya shiga ciki shine yaquluna rabbana innana kullum suna cikin zuciyarsu ta yadda da Allah gabansu suna aikin Allah bakin suna faɗan Allah shine alladina yaquluna rabbana kullum haka suke yi wannan kuma yake nuna mana muhimmancin addini cewa shi musulunci ba a yin sa part time dole sai dai full time wannan ya kudu na rabbana iya nufin full time musamman baka san yaushe ne ne mala'ikan mutuwa zai zo maka ba in kana part time kaddara ka ka ajiye shi a gefe ya zo maka ko ina kake a duniya dole zama addini yana gaban ka ba a yin sa part time full time shine alladina yaquluna rabbana innana amanna amanna din nan shine sun yi imani da Allah yaquluna suna faɗa dare da rana shine sun tabbata akai sun dawwama suna da me suna da consistency akai zaka ba mu aya kenan innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
wannan cikin suratul fussilat aya ta nawa ta 30 daga 30 ya fara zuwa 31 har da biyu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim to ne shine hakikanin in alladheena yaquluna rabbana innana amanna sun yi imani da Allah yaquluna nan sun dawwama akai ba sai fatta islam ba sai sai ce innal ladina qalu rabbuna la thumma istaqamu ba fatta suka bar suka fada suka tabbata akai Allah ya ba mu ikon yin haka faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu Allah ya Allah ta'ala ka gafarta mana zunubanmu amin kaga masu imani suna tabbatarwa da cewa suna zunubi shi a musulunci duk imanin ka da Allah za ka yi kuskure dole ku amince da cewa a musulunci mumin yana kuskure amma menene nasara shine Allah ta'ala yana yafe masa saboda kuraku alkhairansa sun yi kurakuran fintin kau a aqida ta sunna karantarwa annabi da sahabbai hatta sahabbai suka yi kuskure amma me yasa ba a tsaya a yi magana akan kuskuren su to mutum ne ya yi alheri miliyan da ya sai kuskure daya ya dace a kalli kuskuren amma da alheri miliyan wani shi ne ka'ida ba a kallon kuskurensu don alkairar sun fi yawa kuma na biyu tun suna duniya allah ya fi musu kuskurensu ya ce waɗannan ya ya fi musu to shi yasa fagitin da na zunuba na masu imani masu takawa suna cewa allah ya gafarta musu zunubansu az-zunub jam'i ne na zambun zambun guda daya zunub jam'u taksir ne in an ce zunub ya shtamilu kaba'irar zunub wasu ga'ir da kaba'irai da ƙananan zunubai don sun shiga cikin zunub mumini yakan yi zunubi yakan iya yin saga'ir wani lokaci shi da yakan sa ya fada ma kaba'iri duk yana iya faruwa ga mumini amma menene baya jin daɗin abin da ya kuma yana tuba zuwa ga Allah da gaggawa mafu tsayi shi sa idan ka duba sharɗan tuba ai za ga Allah ta'ala ya bayyana ƙarara cewa yana yafe musu kuma yana karɓar tubarsu ƙarama za kawo aya ƙarfi ko furka
إلا الذين تاب إلا الذين تابوا من إلا من تاب وآمن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مم.
وكان الله غفورا رحيما مم.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا aya ta 69 da ta 70 a cikin wace sura a cikin suratul furqan gabanin ita wace ce ayar baya wa zai iya kawo aya ta 68 din والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق سيتي ولا يزنون amma masu imani kai ke bayani sai ce wala shi sai amma sai ce wa mai yafal zalika yalka asama duk fa bayan ya kira masu imani ne sai ce yuba ablahul azabu yawmal qiyama wa yukhladu fihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba zaka a musulunci mumin yana iya yin zunubi in ka dauka wai yanzu kai musulmi ne ba za ka yi zurfi ba ka yi da kanka dole za ka yi amma me ake so ka yi kana yi ka yi nadama ka tuba zuwa ga Allah ka kuma tabbatar duk abin da ka tuba ba ka komawa zuwa gare shi to dole shine musulmi wakina ya Allah ka kare mu daga ne azaban nar azaba ta wuta kaga faghfir lana dhunubana wakina azaban nar shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalinmu akan mu yi iya kokari kul ya ibadiyar da zina
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مم.
إنه هو الغفور الرحيم
wannan zai zama cikin suratul zumar ne ko aya ta nawa ta hamsin da uku kul Allah ya ce ka ce musu ya ibadiyar ladina kaga ya ibadiyar na na menene Allah iya nuna suna da imani ya jingina ya ce bayina ai daraja ce gare su kul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku taba cire tsammani daga rahamar Allah inna Allah lalle Allah ya gigire zunuba jami'an dukkan zunubi Allah ya yafewa shi fa a musulunci idan ka yi zunubi aka rubuta littafin zunubinka ka yi zunubi dubu ɗari bakwai sai ka cika sharuɗan tuba ka tuba Allah ya yafe maka idan aka kankara zunubi ɗari bakwai ba ka za a barka ba sai kuma a rubuta maka lada ɗari bakwai shi ne ayoyin da armatawa fa'ula'ika yi baddilun na usayi ajihim hasanat adadin memunin da aka yafe shi ne za a rubuta maka adadin ladan ka duba adalci da musulunci da tausayi da jinkai ba wai za a share a barka ba ne a an an share zunubi 700 sai a rubuta lada 700 akwai wanda ya zo gaban fiyayyen halitta ya gama sheke ayarsa ya yi komai sanda ya tsufa sai zo ya musulunta yana tashi zai wuce akan dabbarsa ta taka rami ta jefa shi ta taka shi ya rasu wanzan Allah ya ce amalin kalilin wa ajalin kathirun ba dan karamin aiki yanzu ya shiga musulunci an yafe mar komai an canza zulman sun zama alheri kuma yanzu ya rasu shikenan sai ina insha Allah aikin dan kadan ga ajali nan babba wai rabo da babban tsuntsu daga sama shi da rabonsa yake shi Allah ta'ala ka duba rahamarsa mumin yana kuskure mumin yana iya yin saga'ir zunub wata ran shaidan ya kan ya jefa mumini cikin kaba'ir amma me yake yi zai tuba da gaggawa kuma ba zai koma ba shi sa hatta rayuwar sahabbai in ka duba za ka ga sukan yi kuskure su tuba zuwa ga Allah duk da wannan kuma tun a duniya Allah ta'ala ya ce ya ba su aljanna a cikin yan adam ba ma'asumi ba wanda zai ce shi baya kuskure duk mutanen duniya kowa yana da daina kuskure abinda ake so alkairanka su ne kurakuran fintin kan ya zama bibu a ga kuskure ɗaya za a tana alheri guda goma alheri guda ashirin sai kuma a samu kuskure ɗaya wai wa man zalladi turja sajayahu kullu hago kafal mar'i nubulan an tu'adda ma'ayibu wane ne za a waye gari a ce a duniya bayi da kuskure malamai suka ce ya ishe ka daraja idan kurakuranka suna iya irguwa a irga su doka yi nasara yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza na kuskure sun irgu eh to ai kai nasara wani yana da kurakuran da ba ma su irgu ba gaba daya so da haka mu'mine ke addu'a da cewa faghfir lana dhunubana wa qina azabana in Allah ya kai mu gobe za mu kara siffofin mu'minai lillazina taqaw dinna da as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar gobe in Allah ya sa muna cikin rayayyu za mu tashi akan wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma taqabbal du'ana wa du'a man nas'ala du'a minna allahumma kun ma'ana wa la takun alaina allahumma walli alaina umurana khiyarana wa la tuwalli alaina umurana shirarana اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى